الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna 27 ga wata na rabi'un al'awwal shekara ta 1446 wanda ya dace wa 30 ɗin watan tara miladiya na 2024 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bayan kammala risala ta hazihi nasihati li ahli sunna a yau za mu shiga risala sabuwa ita ce tathirul janani wal arkan an darani shirki wal kufran na ahmad ibn hajarin a da iko Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu dama ya mana ni'ima ta karanta abubuwa daban-daban wanda tun daga farin majalisun nan mun karanta alƙasidatu alha'iyya ko mun karanta kuma alƙasidatu atta'iyya sannan mun karanta lam'atu li'tiqad alhadi ila sabilin rashad sannan kuma mun karanta almanzumatu allamiyatu ko sannan bayan shi kuma muka karanta ita wannan da muka kammala kwanan nan hadhihi nasihati li ahli sunna sannan mun karanta nawaqidul islam shi ma anan sannan kuma yau zamu karanta da izinin Allah subhanahu wataala tathhirul janan wal arkani min darani shirki wal kufran idan ka ce tathhir shine tsarkakewa ko tsaftacewa idan ka ce aljanan shi ne abin da yake ɓoye yani abin da ya shahi a zuciyar ɗan adam shi ne abin da yake fake ya za ka yi ka tsarkake abin da yake zuciyarka ce sannan wal arkan kuma ya za ka tsarkake gabanka hannayenka ne abin da ya shahi bakinka ne abin da ya shahi kaza ne kenan wannan kaman ciki da waje ne malam zai karantar da mu yanda za mu tsarkake zukatanmu da gabanmu an darani shirk game da abin da ya shahi datti idan ka ce daran shine datti datti na shirka da kafirci kenan duk wani abin da ke shirka ce ko abin da yake kafirci ne ya za mu tsarkake aljanan wal arkan mu tsarkake zuciyar mu sannan mu tsarkake gabanmu game da duk abin da ke shirka ce ga Allah subhanahu wata'ala kar da dan adam ya taɓa mancewa daidai da kiftawan ido cewa iblis faman shi ya za a yi halakar da kai kuma abu na harko da yake so ya za a yi kai shirka ko a cikin zuciyarka ko a saman gabanka a duk lokacin da ya tabbata to tabbas ka zamanto daga cikin waɗanda suke rundunar shi ci Allah kare mu da aka kaga kenan wannan risala karantarwa ce game da tathirul janan tsarkake zukata wal arkani da gabbai an darani shirki game da datti na shirka wal kufran da abin da ke kafirci ne ga Allah subhanahu wataala malai ce as'alullahi alazim an yaj'ala hadha al'amala khalisan liwajhihi alkarim akwai shana babu shi kirana mala addu'a yake Allah ya sanya wannan aiki zamanto aiki ne karbabbe sannan wa mujiban lil fawzi bi jannatin na'im ya zamanto wani abu ne na sababin da zai wajabta mana dacewa da aljanna ma'abuciyar ni'ima sai ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai alhamdulillahi rabbil alamin mala yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai me yake ne da alalamin yani duk abinda ba Allah ba ko yace wa kullu ma siwa Allah alam imamu shafi'i ko ya ce duk abin da ba Allah ba to alam ne halitta ne kenan godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya sai ce wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah da salati su tabbata ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama akan annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan daga ka karanta haka zaka gane bambanci tsakanin wanda yake ahlus sunna da wanda yake dan shi'a kaga wa ala alihi sai ce wa sahabihi da kuma sahabban shi da iyalin da sahabban duka tsira da aminci na ubangiji tabbata a gare su ajma'i na gabaki daya malice amma ba'du bayan haka faqad qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun faqad qala Allah haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa Allah ya ce ban halicci aljani ba da dan adam illa liya'budun sai dan su yi bauta a gare ni ashe wannan shine al-maqsad shine manuwa na halittar ɗan adam shine bauta wa Allah duk wani abin da kaga saɓanin wannan to tabi'i ne amma asalin halittar ɗan adam aikin da Allah ya ɗora mana shine bauta mishi miye ma'anan abauta wa Allah mala yace ai li'amurahum Allah yace a na halicce su ni li'amurahum dan in umurce su an ya'buduni akan cewa su bauta mini sannan kuma wa yufriduni bil ibada su dayanta ni ma'anar su kadaita ni a cikin abin da yake bauta kenan ma'anar illa liya'budun sai dan su bauta mini ma'anar shi ayi bauta ga Allah a dayanta ubangiji subhanahu wataala a cikin bauta shine abin da malai rubuta sai malai ce wa hadha huwa tauhid sannan kuma wannan shine abin da ake ambatawa a matsayin me kadaita Allah subhanahu wa ta'ala allazi ja'at bihi rusulu aikin da da shi ne manzanni suka zo ya ce alaihi musallatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare su ya ce min ahadi nuhin ila ahadi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama tun daga lokaci zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa ƙarshe zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to wannan shine aikin da Allah ɗora wa kowa wani aiki ne shine a ɗayanta Allah da bauta a kaɗaita shi a cikin bauta kar a sanya mashi duk wani abin da ke kishiya ne malice aqsamut tauhid bayani na gaba magana akan abin da ya shayi karkasuwa na tauhidi iya daga cikin abin da ma'abuta bid'a wani lokaci suke cewa ai kuma da kuka ce tauhidi kashi uku ne me dalilinku a kai yana bukatan dalili bai bukatan dalili yarda kashi ɗaya ne amma ka rarrabe waɗanda abuwa ko dole sai ka rarrabe su a ciki kamar ai jayayya ne akan cewa wannan masallacin ƙofa biyu gare shi ne ce a ya an ba shi aya ko hadisi ha haka nan ne bayan bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in wancan ya bar shi ba da bibiyan hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duka abin da zaka kai ka kawo tauhidin na kashi uku ne kawai zaka mishi dayanta Allah a cikin aikin shi dayanta Allah a cikin aikin da bawa zai sannan dayanta Allah a cikin sifofin ubangiji da sunayen shi duk inda zaka je ka zo bakin nan zaka tsaya wannan kuma taksim ne wanda yake ilmi bibiyan alkur'ani da istikra da aka bibiya yau da gobe shi tabbatar da haka kuma ko yau ko gobe ko jibi ko gata duk wanda zai bibiya abinda zai samu kenan to rishin idan aka ce musu ai kaza muku da dalili sai ai kuma kaza muku da dalili wannan hira ce malaci aqsamut tauhid karkasuwa na abin da ya shahi tauhidi dayanta ubangiji subhanahu wataala ya kasu kashi nawa malice yan kasimu tauhidu ila salasati aqsamin tauhidi ya kasu kashi uku ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta ya kasu kashi nawa kashi uku malice na harko daga ciki tauhidul rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i was sifat ɗayanta Allah a cikin aikin Allah shine rububiyya wa tauhidul uluhiyyati ɗayanta Allah a cikin aikin bawa zan yi sallah in yi dan Allah zan karanta Qur'ani in yi dan Allah wa tauhidul asma'i was sifat da kadaita ubangiji subhanahu wataala a cikin sunayen shi da sifofin shi wannan shine kashi uku na tauhidi banda babu wani hesu to shine malam zai biyo mana bayani akan waɗannan tauhidin ɗaya bayan ɗaya saboda zuciyarka ta tsarkaka game da abin da ya shahi datti na shirka gabanka su tsarkaka game da abin da ya shahi mai datti na shirka ya bayyana karara hutu na hutu da dokokin Allah subhanahu wataala a cikin wasu hanyoyin da suke jingina kansu zuwa gawa zuwa ga musulunci ya ce ai yau ranar kaza ce an ɗauke musu komi babu lada babu zunubi babu wane ne babu wane ne ai duk ma abin da kai wane ya ɗokan magashi ana samun shaidannu a cikin mutane wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci suna haka nan Allah kare mu to da ka karanta irin waɗannan bayanai don ka tabbatar da ya za ka ɗayanta ubangiji a cikin bauta a cikin zuciyarka daga ɓanka mali ce tauhidun rububiyyati ya ce wa huwa atiqadu anna Allah azza wa jalla khaliqul ibadi wa raziquhum wa muhyihim wa mumituhum abin da ke ce tauhidun rububiyya shine i'tiqad ka kudurci a cikin zuciyarka ka yarda a cikin can kokon zuciyarka cewa anna Allah azza wa jalla aw anna Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah tsarki ya tabbata a gare shi khaliqul ibad shine mahalicin bayi Allah ya halicce ka Allah ya halicce ni Allah ya halicce mu gabaki daya babu wani wanda yake da halitta in ba Allah babu shi da haka dole ka dayanta ubangiji a cikin wannan aikin na Allah na cewa shine khaliqul ibad shi halitti bayi sannan kuma banda halittar da ya musu ubangiji subhanahu wata'ala wa raziquhum shi ke arzuta su duk abin da ka samu na walwala to arziki daga wajen Allah subhanahu wata'ala kuma wannan arzikin baka iya lissafa shi baka iya kidaye shi ka zauna dan Allah ya maka baiwa ta sauraron ilimin addini wannan shi ma arziki ne bal hasali ma shine gaba gaba wajen abin da shi arziki sannan kuma haka in ka komo cikin gangan jikinka irin abubuwan da Allah maka na ji ne gani ne hankali ne wane ne kaza kawawanka hannayenka idanunka halshenka shi ma wannan ni'ima ce idan Allah ya bar halshenka a ɗanɗano ɗaya to ba wani abin da za ka ji daɗin shi sai ka yi ta wani labarin wani makaho da ake badawa aka ce aka buɗe mashi idan shi yana ana buɗe sai ga zakara sai aka rihe yanzu duk labarin duniya aka zo da shi sai ce ya kai zakara yana magana katon abu sai ce ya kai zakara saboda shi abin da ya gani kenan in ubangiji ya bar maka halishanka a ɗanɗano ɗaya ba za ka iya tantance wannan kaza ba ne ba wannan zahi ne ɗaci ne yaji ne a ramma ba abin da ka sani ɗanɗano ɗaya ne kuma ka ji ni'imar ubangiji idan za ka ji yajin ko ka ji sanyi ko zahi ko ɗabri ko zaƙi ko gishiri ko wane ne ba inda za ka taba kawai kana watsa mashi kawai automatikiyan sako zai isa sai kai ya aka yi ka bani abu kaza da sanyi ko da zahi kai sukari ya yawa ya yi kaɗan ya yi ɗaci da yawa kaɗan ɗana ka ce wannan kankana ce in ka sa wani aika ce wannan kihi ne iyi in ka sa ka za ka ce wannan ai hura ce wannan tukuɗi ne wannan wa ni'ima ta ubangiji baka bukatan ka taba komi duka wani arziki na ubangiji da ya akan ka manuwar ita ce mice ce ka bauta wa Allah subhanallah manuwar shine ka bauta wa Allah subhanahu wataala ka yarda cewa lalle ubangiji shi kadai ne ya cancanta a bauta mashi saboda shi waɗannan abubuwan gaba ki daya yanzu da Allah ka yi ka kadarta cewa inda a ce baka gani nawa zaka bada ka da gani yanzu ba hutula wacce ba za a ɗan haska maka wani ɗan lokaci shi ma kan ka kai zo lokacin da za ka yi barci in ka tashi da sahibar ka bukata saboda allah hudu rana tana haska maka amma ka ji titirne da ake sha akan harkar biyan kudin wuta to Allah ya maka shi kyauta ruwan Allah da hawa shi yake cewa ko biye baka bada da aka kai amfani da wannan arzikin na ubangiji saboda yi wa Allah subhanahu wataala da'a to Allah shi arzuta bayi wannan arzikin kuma abinda zaka samu ka tsururta na rayuwa duka suna ciki ka samu jika kaza ka samu dala kaza ka samu wacece wane ne duka na ubangiji ne ya kurta ya datsa cewa wani dan wani lokaci kaza zai samu kaza kaza zai shigo hannun shi ko ta hanyar ta halitta ko ta hanyar da ba ta halitta ba in ya yi haƙuri ta hanyar da ya halitta ya shigo in bai haƙuri kuma ya jayo makan shi tashin hankali to arziki na ubangiji ne shi yasa har kullum ka neme shi wajen wa wajen Allah to shi ne malai ce mutum ya yarda ya sakankace a cikin zuciyar cewa Allah shi ne mahalicin bayi kuma Allah shi yake arzuta su banda Allah babu wanda yake arzuta su shi shi saboda arzikin Allah shine zaka ci yanzu ka ci gobe ka ci an jima ka ci gobe ka ci jibi gata ka ci shekaru yanzu ka duba gani tun da aka aihe ka kai tun ka aihe ka ke ci abinci amma har yau ne shi sa hauka da kasashen turai suke na cewa mutane in sun yawa yawai abincin da yana ƙara tun ya ƙari inda magana hankali ce a sa hankali a ciki a ce karewa zai aida tana ya kare amma kowane lokaci Allah yana kawowa iya lokacin kuma iya gurgudan abin da ake bukata yan sai ku yi bana ku samu karancin abinci baɗi sai ga shi ne zama to face-face a ko'ina har a rasa abin da za a yi shi Allah kenan ba ce a tun da bari an samu matsala to baɗi wa dole an same ta kuma baɗi wacce ma dole an a hukuncin Allah ne to Allah shi ke arzuta bayan shi ka yarda a cikin zuciyarka kar ka nemi arziki a wajen kowa ka nema a wajen Allah kar wani ya dora ka saman hanyar kafircewa Allah da sunan cewa zai arzuta ka ana haka ko ana ba da wuridi na kiran aljannu wai za ka yi arziki za ka yi kuɗi wannan bata ne babu mai arzutawa sai Allah mutum nawa ya ta neman arzikin kuma daga nan ya rasa arzikin da Allah ya mushin mana hankali wani an bayyana aljanin ya bayyana ce me kake so ya ce hanya ya ce to kamata ya ta yi shi da kai shi musamman da ta hankali hankali ya ta yi an ƙare Allah kiyaye wa raziquhum ubangiji shine yake arzuta bayi ba mai arzutawa sai Allah kuma ka duba arzikin Allah ba kai naka daban nawa daban shi ma nashi daban shi ma nashi daban wancan ɗanka ne amma arzikin shi daban naka daban kana ta gwagwarmaya da gidan haya sai ka aihi ɗa sai kun ɗauke shi sai kun ajiye shi ba abin da ya sani balidi har ya kai matakin da zai taso ya yi wane ne a rika sa abubuwa a shiga cikin harakoki a yi wane ne har ya kai matakin da kuɗi zai rika samun kuɗi ya zo ya sai wani gida ya ce baba ga gida in arzikinka da nashi a makale ya za a yi haka ta faru ba zai faru ba shi kenan ai malam kaga tafiya ku kenan yau uban ma yaya baranta na ɗan ka gani amma da yake kowa nashi daban shi yasa Allah ce kar kowa ya ji tsoron zagon wani duniya ba al'amarin ku bane na wani nahnu narzuqu narzuquhum wa iyyakum Allah ce mu ne muke arzita su diyan da ku ubannin ba dubara ku bace ba kai al'amarin Allah da kake gani wa ko dariya da kake ganin daman Allah ne ba ya faɗi ba wa annahu huwa adhaka wa abka wanda kaga yayi dariya Allah ya sa shi dariya in ya ga dama sai sa ka kuka shi sa kawai a mahalli ɗaya ne kawai zuciyarka ta sakankance ta yarda arziki kawai da Allah ne in ma ka dogara da wani wahalar banza kake sha kuma kana bata makanka lokaci wa raziquhum Allah shine yake arzuta su sannan wa muhyihim Allah shi yake rayar da bayi yanzu rayuwar da muke a yanzu babu hannun kowa a ciki Allah ne ya yarda mu rayu saboda wa annahu huwa amata wa ahya allazi yumituni thumma yuhyin wane ne Allah ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu haka abin yake rayuwa ta ubangiji ce duk wanda kaga ai a raye to alamar Allah ne ana tattarewa ana wani ana kaza in lokacin ya kare an kare rayuwar ta kare ba wanda isa ya wanzar da kai daidai da minti daya walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha an tazo an kare sannan kuma wa mumituhum kuma Allah shine yake kashe bayi duk wanda kaga ya mutu to lokacin da Allah ya wuce ne ya kare falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun a kirayewa ne a kirayewa ne a kirayewa ne a kirayewa ne manyan da ka tira a tsaye a saman kanka eh an sa wannan na'urar take kara numfashi oxygen an ɗauko wane ne an ɗauko wace ce ana tsatsaye Allah ce mala'ika mutuwa ɗaukora kuna tsatsaye wannan wani shi ne wannan ƙane shi ne wannan ɗan shi ne wannan wane ne wannan wane ne Allah ce na hannu akarabu ilaihi minku mummun hiku kusa da shi walakin la tubsiru na yadda bakwa gani shi yasa kuna tsaye ana ta daddahewa sai zo ɗauke shi tsab sai a barku in kun yarda da abinda Allah hukunta a shahe mashi ido a tabi addu'a in ko ba ku yarda ba ku yi ta ihunku a nan aikin gama da ya gama wani kuma sai an ta saƙe shi ya tafi inda ake ga inda aka hi samun ƙwararru likitotin malaka mutuwa ce randibin mutan ne sai kaje wajen manyan ba kana ganin mu ba su iya ba sai ka ta yi can in an tsatsaya sama kanka sai aiko a ce ayewa da hawa sai dai haƙuri aiki ya ƙare yau ina doktor wani ina ƙwararrewa ne ina ƙwararrewa ne babu haka allah shi ke kashewa shi ke rayawa wannan rayuwar ba ta da wani iyaka sai iyakan da allah ya mata mutuwan nan ba ta da wani iyaka sai iyakan da allah ya mata da aka wanda yake cikin ciki ya mutu ai bari wani an zo kan ai suna ya mutu wani bayan sunan ya mutu wani bayan wata ɗaya ya mutu wani yana ɗan shekara biyar bakwai goma sha ɗaya sha biyar shekara ashirin shekara ba ɗan babu wani kategori na mutanen da baya mutuwa saboda harkar Allah ce yadda ga dama kuma yake yi to wajibi ne bawa ya yarda da cewa Allah shine mahalicin bayi mai arzuta su mai rayar da su kuma mai kashe su a lokacin da ya musu ajali male ce au na kulu ko kuma abinda za mu faɗa game da abinda ya sha tauhidun rububiya a cikin ta'arifin shi sai mu ce ya ce ifradullahi bi af'alihi ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukan shi ya ce mithlu i'tiqadi kwatamkwacin ka ƙudurce a cikin zuciyarka cewa annahu khaliqun wa raziqun cewa Allah shine mahalicci Allah shine mai arzutawa yarda da waɗannan abubuwan kadaita Allah ne a cikin aikin Allah yani ɗayanta ubangiji a cikin aikin shi ka yarda cewa shi yake shine mahalicci kuma sannan shine mai arzutawa mala yace wa hadha qad aqarra bihi al mushrikuna as-salifun yace wannan gaba ta tauhidur rububiyya sun tabbatar da shi waɗanda suke mushrikai magabata idan ka ce as-salifuna kala biyu ne eh daga ce as-salafu akwai as-salih kuma akwai as-salafu talih eh akwai magabata na kwarai akwai magabata na banza ko baka ba akwai da sun mutu sun riga mu gidan gaskiya ko baka ba irin su Abuja amma dai magabatan me su na banza ne eh as-salafu talih ne talih malalata to malaci wa hadha qad aqarra bihi al-mushrikuuna as-salifun waɗanda suka gabata mushrikai ma sun yarda da wannan kalan na tauhidin rububiyya yace kai ba masu ba wa jami'u ahlil milali da dukkan ma'abuta wata hanya kuma wace iri ce minal yahudi na daga yahudawa ne wan nasara ko nasarawa ne wasabi'ina ko kuma sabi'awa su wane ne su ne masu bautan tauraru eh qaumun ya'buduna al-kawakiba mutane suke bauta wa tauraru wa yaz'umuna annahum ala millati nuhin suke raye cewa suna kan tafarkin annabi nuhu sune sabi'awa wasabiina wal majusi da majusawa masu bautar rana waɗannan tawaga ta mutane gaba ɗaya babu wanda bai rabar cewa Allah shine al-khaliqu ar-raziq walam yunkir hadha tauhid babu wanda ya inkarin wannan tauhidin wani tauhid ake ni tauhidur rububiyya yace illa dahariya sai waɗanda suke kan tsari na addahariya mi addahariya wanda suke ga cewa zamani zai dawwama a yanda yake babu zancen tashin kiyama mazhabul ladhina yaquluna bi baqa'id dahr mazhaba ce ta waɗanda suka ta akan cewa ai zamani wanzuwa zai yi babu zancen ya ƙare alhali ubangiji bai haɗi mana cewa kullu man alaiha fan ko ba ka ba sannan kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukm wa ilayhi turja'una ad-dahariya su su yarraba to waɗanda su suke da matsala da tauhidur rububiyya malike cewa fi ma salafa na daga cikin ƙungiyoyi ko waɗanda aka ambata a baya kenan addahariya suna daga cikin waɗanda suke mutane da suka rayu a baya wanda ba su yarda ba da cewa tauhidin rububiyya na ubangiji ne kaɗai ta Allah a cikin rububiyya shi ba su yarda ba wannan a baya ko sai ce wa shuyu'iyyatu fi zamanina da tsari na shuyu'iyya ko ka ce al-ishtirakiyya al-ishtirakiyya shine tsari na irin wanda kasashen surashi suke ta yi a saman shi kamar wani sistem ne ko wani ideology ne wanda su ma suna wohintar da duniya game da ubangiji subhanahu wataala ta waɗanda su kaɗai suke da ada da hariya a yanzu shiwa'iyya waɗanda su ne kawai sai da tauhidin rububiya amma duk wani wanda ka sani ashabul milal yahud ne nasara ne sabi'in majusawa ne kowa ya yarda da cewa Allah shi ne abin kaɗaitawa shi ne mahalicci kuma shi ne mai arzuta koyar da wannan malake cewa addalilu ala tauhidin rububiyyati gaba ta gaba dalili akan tauhidin rububiyya yuqalu li ha'ula'il juhala almunkirina lirabbil karim malake ce dalili akan tauhidin rububiyya yace za mu faɗa ga waɗannan jahilai suwaye addahariya dawa da ashiyu'iyya kenan saboda su ne musu yarda ba za mu faɗa ga waɗannan mutanen almunkirina waɗanda suka yi inkari lirrabbil karim game da ubangiji mai karamci innahu la yaqbalu zu aqlin ku sani cewa babu yanda za a yi ya yarda duk wani mutum abocin hankali an ya kuna asarun bila mu'assirin an ya kuna asarun bila mu'assir a samu wani gurbi ko a samu wani tasiri ba tare da wanda ya samar da tasirin ba kun gane ya zama to a ce an samu wani asar an samu wani abu amma babu wanda ya samar da shi misali yanzu ka zo wanda masalar sai ka ce ai shi samar da kanshi ka ci ai gashi na asar ne amma waye mu'assir din waye waye samar da shi sai ka ce babu yanzu wannan mutumin da yake da hankali zai ra ba zai ra ba saboda babu wani asar wanda bai da mu'assir babu a tsarin hankali in dai akwai shi hankalin ko na wane ne duk arnancin mutum idan ka ce abu kaza to ya san to wannan abun tabbas akwai wanda ya samar da shi ya ce wa fi'lun bila fa'ilin a samu wani aiki da aka aikata amma kuma ce babu wanda aikata shi da zo da sallo ana kawai ce aiki ta kawakanta da kanta eh wanda ya faɗa aka sai a ce ne a ce wanda a ƙara ƙulle shi eh akwai matsala saboda hankali ba zai yarda ba sannan wa halkun bila khaliqin babu hankalin da zai yarda a ce ga halitta mu a ce kuma babu wanda halicce mu hankali zai ra ba zai yarda ba malice wa mimma la khilafa fihi iya daga cikin abin da babu wani sabani akai annaka idza ra'aita yake cewa ibratan idan kaga wata allura ai qanta anna laha sani'an zaka samu yaqini da sakankan cewa da yarda ce allura na akwai wanda ya ta duk karantanta haka ne ashe waɗannan abubuwan da muke gani halittan waye Allah ita ce amsar yanzu rana da yadda take hutuwa tana fadawa kawai a ce ba wanda ya ta ta wani airishi hankali ne na gidan gaba malice fa kaifa bi hadhal kauni al'azim alladhi yubhiru al'uqul to ina ga kuma wannan kaun wannan yanayi mai girma wanda yake dimautar da hankalin adam ka kalli sama sannan kuma sun marji albasara karratai ne yan kalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir ka sake kallo ka sake sabke ganin ka sake daga kalla ina wata kofa take eh babu wata kofa babu wata furja sannan ba wanda zai ce ya yi yamma ya samu ƙarshen ta ko ya yi gusu ya samu ƙarshen ta ko ya a ka babu wannan kaun yanayin da muke ciki yubhirul uqul yana dimotar da hankali sai da hankalinka ya dimoce ba za ka samu amsa ba amsa ɗaya ce ka yarda da al'amarin Allah ne kawai Allah ya yi shi a yanda yake halas sannan wa yuhayyiru yuhayyir shi ma daga dimauta ne ko rikita al-albab duk wani abocin hankali ma mai kaifin hankali a same shi to al'amarin alkaunul azim yanayin da Allah ya yi duniyar nan yana da imotarwa ka duba yadda ruwa yake a lissahin masu lissahin kusan kashi 75 na duniya ka cokam inta ruwa ne sauran kashi 25 ne sarari inda muke rayuwa a sama to halittun da suke cikin ruwa kuma babu su a saman ƙasa sun lullumka wani duka miya halkullah halitta ce ta ubangiji to shi ne ma laike cewa a nan kad wuji da bila maujudin yanzu ka isa inda ka da hankali ka ce waɗannan awon gaba ɗaya an samar da su ba tare da wanda ya samar da su ba a ce kawo ga sanar an samar da su to wa samar da su bila maujudin ba tare da wanda ya samar da su ba wannan bai yiwa malaika ce wa nuzzima bila munazzimin an tsara su an jeranta su an daidaita su ba tare da mai tsarawa ba ka isko a wuri kaza an jera abu kaza waje kaza sun jeru amma sai ka ci aiba wanda jera su suka jera kansu akwai hankali babu da aka dole hankali inda yana lahiyayi to zai yarda akan cewa waɗannan abubuwa akwai wanda ya su wanda ya su na kuma shine Allah ta ka sai ka ɗayanta shi a cikin aikin shi da yi karka gwamaye wani tare da ubangiji subhanahu wata'ala mala ce wa ka anna kullama fihi min nujumin wa guyumin wa buruqin wa ru'udun yake cewa wa fiqarin wa bihar wa laylin wa nahar wa zulumatin wa anwarin wa ashjarin wa azhar wa jinnin wa insin wa malakin wa haiwanin ila anwa illa yuhsi al'addu ya ce waɗannan abubuwan wa ka'anna kulla ma fihi kamar wai za ka faɗa ne cewa da abin da ke cikin wannan yanayi da muke rayuwa a cikin duniyan nan min nujumin na tauraru ne ka duba ka gani tun da aka yi duniya suke hutowa sai dai a heka ka kama kallon su ka mutu ka bar su wake hudus Allah to dole ne ka ɗayanta Allah a cikin haka ba a taɓa samu wani tasgaro ba ko aka samu matsala yadda suke hutuwa haka suke hutuwa sannan wa guyumin da abin da ya shahi girgije hadari ko ba ka ba daga lokaci ya kusa har sassabi ake zuwa ai saboda kuna da garanti da izinin Allah cewa abuwa wani binne ma zai je ya binne yana jira ruwa ya sabka saboda ya san akwai alghaimu hadari zai zo ya sabka sama sannan wa buruqin da abin da ya shahi walqiya fas fas da take tuka kace kawai haka nan ne babu wani wanda ya su sannan wa ru'udin da abin da ya shahi a tsawa wannan karan da hadari yake yi sannan kuma malai ke cewa wafi ƙarin sannan kuma da al'ardul khaliya ƙasa wohintatta ka je ka ga wani wuri tere libir ne haka ya tafi a shuhuɗe la tara fiha iwajen wala amta ba tudu ba gangare haka yake safana a buɗe ki al'aradul makshufa wa bihar kuma ka je wani ɓangaren sai ka ga ruwa malice wa lailin wa nahar ga dare ga yini yanzu ana cikin dare ana kuna cikin tahiya ba wani abin da za ku yi ko wani gudunmuwa a ce saboda sahiya ta waye ko waye kawo irin nashi cotization babu wannan kuna zaune ba aikin wasa bane ba kuma yanzu akwai wanda ya isa hana dare babu akwai wanda ya isa hana rana ta hutu babu qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayrullahi yatikum bilaylin taskununa fihi idan Allah ya ga dama ya ce rana kawai za a yi waye sai zo da dare babu ya ake daren ya zo ba a sani ba kama da ɗaɗan ba kowa bane ba ga sunan abubuwa ne kana kallon suna faruwa amma gani nan bari nan aikin Allah ne abu ɗaya ne kawai ka ɗauki izina a ciki ka gane girman Allah ka yarda da Allah ka ɗayanta Allah ka huta maranka dare ya zo rana ta zo wannan daren kuma Allah ce waje allan laila libasa a can wani rike cewa wallaili sakana lokaci na nutsuwa kwanta kowa a kirin haka ne din rigimar da ake an zo a gosulo ya haɗu ko mototi moto pipi wane ne an tsanata da jijiyan waya wane na aibanta wane wane na zagin wane a ce wane ya wuce ya gita mini wane ne sai ka tahi karfe ukun dare zuwa hudu bakin wannan hanyar da suke hada mutane nan gaba ɗaya ga babu kowa kowa ya nemi ya tsuguna a gaya Allah zai yi zuwa gobe ba kat yana ya kai ta zarci kana ta rigima kana cewa bari dai gobe kaza kaza kaza yana wa cikin dare ka ta yaka to wannan duka ayoyi na ubangiji kuma wallahi in ka huto da dare za ka gane illahi za a kiyama ka ga malam ga gidajen nan amma babu kowa kowa ya nemi wata sukurwa ya dan rabi ana jira Allah kai gobe in ya ga dama duk girman abin da ka gina da duk girman wane ne wani dan farfajiya ne haka inda gangan jikinka kawai zai zama nan da za ka wani in trent shambur salon ka gina haka za a kwanta haka za a kwanta amma mutum yi yana ga kamar ya yi wata bajinta bin Allah shi ne bajinta a cikin rayuwa wallah duk abin da ka ɗoka sai ga kawai abin akwai lami akwai lami saboda duka hayaniyar banza ne kuma ƙarshe gare shi kuma ko ta haƙiƙa wadda ita ce za ta zo kuma a nan ne ɗan adam ko ya tsira ko kuma ya zama ya isara layil dare sannan kuma ga yini shi kuma hutu waje allan nahara ma'asha kowa ya hutu nemi abin da zai ci a yi gwagwarmayar rayuwa a nemi duniya a nemi aljanna ku hutu kowa ya nema ma'asha sahiya tana yi tana ƙara wayewa sai ga mutane suna ɓullowa wani ya hoto wani ya hoto wacce ta hoto haka zuwa wata sha ɗaya zuwa sha biyu garin ya tarnike gaba ɗaya za ka yi zuwa wata la'asar ka riƙa wani hayaƙi yana yawo na saiwa cikin manyan birane saboda abin hawa da sauransu to waɗannan duka ayoyi ne na ubangiji ya ce wa zulumatin ka duba duhu wa anwarin ka duba haske duka aikin Allah ne aikin Allah ne da idan naka an ka shiga cikin wani rugumutsi ya zama to baka gani sannan kuma ga haske a kyallar haske hasken na gashi nan daban-daban duka aikin Allah ne wa ashjarin haka itace su ma kala daban-daban kuma tusqa bima'in wahid ana shayar da su da ruwa daya ruwan da za a ɗoka a zuba ma itaciyar lemun zaƙi shi ne ruwan da za a zama itaciyar lemun tsami shi ita waccan ta yi tsami shi ne zaƙi haka a zuba ma itaciyar banana ita wannan ta zama to banana mai zaki a zuba ma kaza ya zama kaza a zuba ma kaza ya zama kaza wani dabri wani zaki wani daci kuma ruwan iri ɗaya ne ba ya kamata ka halarto girman ubangiji da iya aiki na ubangiji a cikin waɗannan al'amura kaga da ruwa ɗaya suke sha amma kowanne kuma da yadda yake daban-daban sa'ad ta rugu mi suke sha su ma ruwan suke sha ko ba ka ba eh su gurji mi suke sha ruwan suke sha dawon masara da dawon wane ne da hatsi da riɗi da wane ne ruwan sama ɗaya za a yi a lokaci guda a cikin gona guda ya zuban musu amma wannan riɗi ne wannan dawa ce wannan kaza ne wannan ɗanɗanen shi kaza ne ba za a ce ba to wannan su abubuwan zaƙi ne da haka ruwan da za a rika ba su ya kamata ya zama mai zaƙi waɗannan gishiri za su ya kamata a rika ba su ruwa mai gishiri wannan ɗabri za su ya kamata a rika ba su mai ɗabri wannan ɗaci za su ba su mai ɗaci babu wannan wallahi mutum ya rika gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah shi yasa ko yanayi ka shiga marar daɗi ka rika cewa alhamdulillah ala kulli hal saboda abinda Allah ya tare maka busur sahuwa dan wahalan da kake ga cewa kana ciki dan tsugunutu ne idan aka yi kwamfarin shi da irin abubuwa da Allah maka na gata wanda da Allah in ba don su ba ba za ka ma gane kana cikin wahalan ba to zulumat nur ashijar azhar sannan kuma ga fular daban-daban icce ne wannan wannan kuma fular ne kuma su ma kala daban-daban kuma ajaibu a cikin su iya da yawa kaga tun ada akwai wani abin da ake shimka wani fular wanda in rana ta huto sai ya bude in dare yayi sai ya rihi kawai ba shi ba rana tana hutowa sai ya bude sai ga dauki wani yanayi mai kyau kuma wanda duka aikin Allah ne sannan kuma ka duba ga abubuwan da aka ambata a baya an ce tauraru girgije abin da ya shahi walqiya abin da ya shahi tsawa abin da ya shahi al'ardun wuri wanda yake farfajiya ruwan ne dare ne yini ne duhu ne haske ne itace ne fular ne sai aka ce da aljani da ɗan adam duk muna cikin layin waɗannan duk halitta Allah ne kai ka tara hankalinka ka kai dutse ƙari amma mai Allah ke cewa an zalna hazal ƙur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah sai mai Allah ce ƙarshe wa tilkal amsalu na duribu halin nasu la'allah mu tafakkaru Allah ce misali ne muke baku ku zo ku karo da kai da dutse a gawa zai ji ciwo eh to Allah ce da ƙur'anin nan dutse muka sabko da haika gashi yana mai tsatsagewa saboda nutsuwa da jin tsoron Allah amma ga ɗan adam an sabkar mashi da ƙur'ani ya tattaka ayoyin abin da ga dama bal hasali ka duba irin abubuwan da 'yan tsubbu suke yi da bokaye na walaƙantar da ƙur'ani yana yi kuma yana tsammanin kamar ya kai wata mataki mai san ba ta lalace ubangiji ya mushi wa umli lahum ce take aiki akan shi inna kaidi matin wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid kamu ne mai radadi mai tsanani inna allaha la yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yuflithu tun ya rubuta ƙur'anin Allah da jinin al'ada ya yi wane ne abubuwa na ƙazamta ya jingina ƙur'anin Allah kuma yana ga kamar dil lahiya launi Allah kiyaye to wannan ɗan adam ɗin da shi da aljanin duka suna cikin jerin gwanan halittun Allah karkata da hankalinka akwai halittun Allah wanda sun fi ka in magana ƙarhi ne in magana mini ne sun yi ƙarhinka yanzu ruwa da kake gani ba abu ne ba hayyin kana ga abu ne mai sauki doka kake ka sha domin zuka shi ya wannan ƙin mutane saƙat ya hana su zauna kuma ba ka iya ba kana ji kana gani ruwa haita da kai fat ba ma kai ba da gidan naka gaba ɗin ruwa haita da kai a yi salfi a yi hoto da wani waye wurin ya watsi dabbobin suka shigo cikin gari gidajen da aka ji aka tsare mutane da suka yi laifi 'yan kaso su ma nan da masu tsaron da mai tsaron da wanda ake tsarewan wata kan shi ki wata kan shi ki duka wannan girman mulkin Allah kuma akwai izina a ciki na bawa ya yarda shi bawa ne ba kowa bane ba ba kowa bane ba kuma marhala ce ta rayuwa haka ya faru wanda Allah rubuta musu rasuwa su rasu a lokacin abubuwa da ɗauka izina sai yake cewa wa malakin haka mala'iku su ma halittar Allah ne wa haiwan haka abin da ya shahi dabobi da ka sani da dukkan danginsu su ma gaba ɗaya halittar Allah ce malace ila anwa'in har zuwa ga wasu nau'uka yake la yuhsiha al'addu wanda lissahi bayya iya kidaya su halittun Allah baka iya lissawa su sai yake cewa wala ya'ti alaiha al-hasru babu yanda za a yi kilige ya cimma halittun Allah a ce ai an gama fahimta adadin halittar Allah a ban kasa kaza ne yo halittar Allah nawa adda ku wanda idan ku bai iya ganin ta shi yana nan yana rayuwa la'alla ma cikin ɗaki ɗaya kuke rayuwa amma baka gane shi kuma Allah mashi tsarin rayuwa shi ma misali da iyalin shi da wane ne shi yana kaiwa yana kawowa kai ma kana kaiwa kana kawowa haka kai mala wala da na mai aje kan shi ko baka baka ma gane shi ba ta naka lissafin wane ne wace ce ko yanzu misali ko aljani ba gane shi kake ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu amma kuma akwai shi kuma yana rayuwa yana ayyafa yana komai yana komai sai addini karantar da kai azkar in ka zo waje kaza wurin su ne ka ce kaza sai su ja kuɗa maka kai abubuwan ka kare ka shiga rokokin ka shiga rokokin su haka to waɗannan duka ayoyi ne na ubangiji kenan da da mala'ikun da waɗanda da abin da ya shahi dabobin da ubangiji ya halitta ya ce ila anwa'in zuwa ga wasu nau'uka daban wanda ba wanda isa ya kira su wala ya ati alaiha alhasru ya kace alhasru shine kiyaye abin a ce abu kadadi kaza ne babu yanda za a yi wani ya kai zuwa ga hassare halittun ubangiji subhanahu wataala malai ce qad wujidat ka ce yanzu waɗannan abubuwan gaba ɗaya wujidat bila bila mujidin an samar da su ba tare da wanda wanda yake samarwa ba yayu ba zai yi ba ba yadda za a yi ka ce wujidat bila mujid yake cewa yukhrijuha min al'adami wanda shine ya fitar da shi daga ya fitar da waɗannan halittun daga babu ko kai a karan kanka Allah ce hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura lam yakun shay'an mazkura shekarar ka 25 yau a nan da shekarar 26 aka yi da aka yi a duniya babu kai babu labarinka shekarar ka 30 a duniya yau nan da shekara 32 suka wuce ba a ma san za a yi wane ba ba a san za a yi ka ba ba a san ba za a yi ki sai kuma ka huto duniya kawai ka shiga rigima saboda kai kai ne dodo ubar rigima ka san baka tausaya kanka ba an zo an yi wani lokacin da babu kai babu labarinka ba wanda ya san za a yi ka in ba ubangijinka ba kuma aka samar da kai kaɗan ta da ƙuranka 'yan shekarun da Allah baka kuma ka sa kai ka amsa kira Allah samu cika da imani ka ce waɗannan halittun gaba ɗaya babu wanda ya fitar da su daga cikin daga babun da suke ada ya ce Allah a yake ce Allahumma la ya kulu haza ya ce ina muku rantsuwa da Allah ba mai faɗin haka yake cewa man kana indahu maskatun min al'aqali mutumin da yake da wata elmar kama el karama a hankali wallahi ba zai faɗi haka ba ya ce waɗannan abubuwan gaba ɗaya babu wanda ya yi su ya ce auzarratun min fahimin ko wata daidai da kwayar komayya ta fahimta inda mutum iya da ba zai ce waɗannan halittun ba ba magana kahurci ba ka gama zama kahurin ma amma inda da hankali tare da kai daidai da marika maska shine marika dan wani dan tsugulutu abin da za a iya tantan a cewa ne kai kamar da hankalin shi ko kuma a wani dan fahimta kaɗan da kake da to wallahi ba za ka ce waɗanda abubuwa duka wai babu wanda ya huddo su daga babu da suke da kasa ko wanda yi su waye yi su shine Allah to wannan shine tauhidur rububiyya dayanta Allah a cikin ayyukan ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya sai Allah malici wa bil jumlati falbarahinu ala rububiyatihi la ya'ti alaiha al'abdu yace magana a kumshe hujjoji akan cewa ubangiji shine mahallicin halittu la ya'ti alaiha al'abdu babu wani lissahi da zai iya kaiwa zuwa ga wannan wa sadaqa Allahu idh qala Allah yayi gaskiya da yake cewa am khuliqu wai su mutane suna tsammanin khuliqu an halice su ne min ghairi shay'in ba daga komai ba daga ko ina ba a ce kawai mutum shi samar da kanshi am humul khaliquna ko kuma su suka halice kansu kaga duk rashin hankalin kahuri ya yarda yin shi aka yi waye yayi shin anan ne za a tambaya to Allah ne yake wa qawluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komi huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine kuma majibincin lamarin kowa da komi nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi ad-dalilu ala iqraril mushrikeen bi tauhidir rububiyyah kafiran da da basu garwayu da wasu abubuwa ba sun tabbatar sun yarda cewa tauhidul rububiyya ayyukan Allah ayyukan Allah ne ina ka samu matsala da su a cikin tauhidul uluhiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah